الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al-mutawatira wa shadda bil ulum al-lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na ɗari da wato goma sha biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to ayar da za mu tashi a kanta ita ce aya ta shidda a cikin suratu lukman amma kafin mu kan wannan ayar lokacin da muka zo a cikin suratun rum a aya wato ta arba'in da takwas wajen allahu lalazi yursilun riyaha an gani ko ko kuma Allahu alladhi yursilu riha a qira'ata Ibn Kathir da Hamza da Kisa'i da Khalaf mun manta wannan aya tana kamanceceniya da wato ayar da take cikin suratu Fatir an gane ko a aya ta tara kenan nan cikin suratu Rum Allahu babu wawun an gane ko a cikin suratu Fatir wallahu allazi sannan kuma cikin suratul rum Allahu babu wawun allazi yursilu riyaha ko ar-riha amma a cikin suratul fatir da wawun wallahu allazi arsala fi'li madi an gane ko nan cikin suratul rum fatusiru sahaban fayabsutuhu nan kuma cikin suratul fatir fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihi al-arda ba'da mautiha ban sani ko mun fahimta ba saboda wato qira'o'in suna bambanta da kuma harda sai dai ibnu kathir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf suni sun karanta ar-rih a cikin rum da kuma cikin suratu fatir wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu tashi akan ta inda Allah ya ce wa minan nasi a cikin suratul luqman daga cikin mutane man yashtari lahwal hadith akwai wanda zai saye magana mai shagalarwa an gane ko alhadithul lahina sai anka ce lahwal hadith magana mai shagalarwa malamai in ka dubi asar suna nuhin abinda ake nufi da shi shine wato music musiqa at-taghanni wal ghina ma'ana wato music kenan kamar yadda ake ruwaitowa da Abdullahi bin Mas'ud an gane ko to kaga ashe wannan music tana da hatsari ga rayuwar mutum duk da yake an samu wanda suke halatta ta suke irin haramu bace su ce wai hadisin da zo cikin sahih bukhari abin nan yasta'illuna al-hirra wal harira wal ma'azif su ce mu'allaqan to in ka diba imam al-bukhari ya kashi mu'allaq amma ai hadisin ba ta fuska guda ya zo ba kuma imam bukhari yana kawo hadisi ne mu'allaq bi sigatil jazmi wani lokaci ko ba haka ba to dan haka dai kuma akwai hanyoyin da hadisin ya zo don su hanyoyi waɗanda ba wannan ba dan haka babu hujjat a ce wannan hadisi bai inganta ba za a samu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi cikin wanda za su zama suna halattar da alhira shine al'aura su halattar da al'aura ta mata da dubara ta shari'a ko ku su halattar da zina kawai an gane ko yanzu ma ba mazina ba har luwaɗi gashi nan turawa suna halattarwa wal harira da halhariri su ce ba haramun bane wal ma'azif da kayan kiɗe kiɗe kaga dan haka cewa mutum ya halattar da kayan waka wannan ko dai ya zamanto ya sa son rai ko kuma ya jahilci shari'a Allah kai mu da tsari to ga jikin mutane akwai wanda zai sayi wannan ko dai saye ya zamanto ya yi musanyar imaninsa an gani ko ko kuma a yanzu kayan kiɗa ɗin ma sai ka ba da kuɗi ka sayi kaset ko cd ko memory card ko kuma a ka sayi kati na satellite wanda za ka saurari waɗannan wake-wake Allah kai muna tsari sai Allah ce liyudilla an sabilillah imam ibn kasir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta li yadilla don ya bace an gane ko to sauran qurra kuma sun karanta li yadilla to li yadilla ruba'i ne li yadilla thulathi ne li yadil li yadilla shi ya bace li yadilla kuma sai zama to ruba'i ne daga adalla yudillu ne wancan daga dalla yadillu ne li yadilla don ya batar kenan sai zama to an shafi maf'ulun bihi li yadilla an-nasa an sabilillah tabbatar da mutane daga hanyar Allah a kira'a ta jamhur bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidaha huzwan an gane ko kuma ya riki abin nan nashi nan ko ya zamanto zamiri shi koya wa yattakhidaha ya koma zuwa ga hanyar Allah kenan tunda sabil yuzakkar wa yu'annas kuma ka bane cikin waƙen shi koko da yake yi ya yi izgili da hanyar Allah gashi nan mawaka suna nuna musulunci ba wani abu bane ko kuma ya nuna wannan waken ya mahi addinin Allah wala iyadu billah Allah kai mu tsari wa yattakhidaha huzwan ya rike hanyar Allah abin yi ma izgili an gane ko wannan ita ce qira'a ta Hafs wanda rawi ne na Asim al-Kufi da kuma Yaqub al-Hadrami al-Basri da Hamza da Kisa'i da Khalaf wadanga kufiyuna ne guda uku sun karanta wa yattakhidaha an gane ko yawwa to sai dai abin nan sauran qurra sun karanta wa yattakhizuha an gane ko wa yattakhizuha kenan sun yi mazalumi dhamma wadancan sun karanta wa yattakhidaha to ya an dauki ويتخذها عطفنا أكل ليضل عن سبيل الله كو ليضل, ليضل عن سبيل الله ويتخذها كما سيد منتو إما دي استئنافي نكينا وهو يتخذها خزوا شي يركي hanyar Allah abin yi mata izgili muna ganewa ko kuma zama to a'a ya zama to ma'atufin ne akan man yashtari lahawal hadisi an gane ko tunda yashtari fi'li mudari'i ne marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma al-muqaddara 'ala al-ya mana min zuhuriha as-siqal to sai Allah ya ce ulaika lahum adabun muhin wadannan suna da azaba wadda take mai radadi aya ta gaba babu taujihi amma dai muna iya karanta ta wa idza tutla alaihi ayatuna idan an ka karanta mishi ayoyin mu akwai ayar da take kama da ita wato a cikin suratul jafiya an gane ko wa idza sami'a ni an gane ko wa idza sami'a wa idza alima afwan wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa an gane ko abin nan wa idza sami'a min wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa nan kuma abin nan ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير ويتخذها هزوا نن اولئك لهم عذاب مهين كما اولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم mun gane ko to Allah ce wa idza tutla alaihi ayatuna idan an ka karanta mishi ayoyin mu walla mustakbiran sai ya juya ya bada baya an gane ko can cikin suratu abin nan aljasiya yasma'u ayati llahi tutla alaihi ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فاتا كأن لم يسمعها لم حرف جزم تي وقلب كنن كأن لم يسمعها كما dai bai ji ayoyin Allah ba an gane ko to sai an kace cikin jafiya fa bashirhu bi azabin ali nan ko wa idza tutla ni alaihi ayatuna ba yasma'u ayati llahi tutla alaihi ba an gane ko thumma yusirru mustakbiran nan ko walla mustakbiran ka allam yasma'ha nan ma sai ayi ma'ainin sukuni ka anna fi udhunayhi waqara kamar dai ka ce a cikin kunnen shi akwai waqaran shine wato nauyi in an ka ce sun ka ce alwaqru shine nauyi wanda ba a gani alwiqru kuma shine nauyi wanda ake gani almaddi kenan shi yasa ce falhamilati wiqra kamar da wasu malaman lugha sun kace to nan ka anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi adabin alim kai mishi bushara da azaba mai gargadi sai an kace innal ladina amanu wa amilus salihati anan can kuma fabashshirhu bi azabin alim sai an kace wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa mun gane ko yawwa tawo aya ta gaba wadda za mu tashi akan ta cikin taujihul qira'at ita ce wato aya ta goma sha biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad atayna luqman al-hikma haqiqa mun ba luqman hikma an gane ko wasu sun ce annabi ne saboda an ce al-hikma wani lokaci in hikma ta zo cikin alqur'ani tana nufin annabta wani lokaci kuma tana nufin hikima da yadda ake ba mutum to amma dai babu wani dalili da yake nuna annabi ne an gane ko wannan kalma ana iya istisnasi da ita amma ba tabbas ba sannan wasu sun ce ba a taɓa yin annabi ba mahauci in ba shi ba ba wani dalili da ya nuna mahauci ne wasu sun ce ba a taɓa annabi baki ba in ba shi ba ba wani dalili da ya nuna lokuma da bakin mutum ne ba sani ko mun fahimta ba saboda daga abubuwan za ku ji su ana ta wato yawan maimaita su mun gane ko yawwa tawo sai ya ce Allah ya ce mun ba shi hikma anishkur lillah ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala an yi manunin kasra imamu asim da hamza al-kufiyani da kuma abu amur ibn al'ala al-basri da yaqubu al-basri sun zami al-basriyani anishkur lillah waɗanda guda hudu jamhur kuma sun karanta anushkur lillah kowanne daga cikinsu bai canza ma'ana ka gode ma Allah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode ya gode ma kansa can cikin suratu annamli wa man shakara cikin kista ta Sulaiman fa inna ma yashkuru li nafsi can madi ne nan kuma mudari'i ne wa man yashkur sai ayi mara'un sukuni saboda fi'ili ne majzumi an gane ko fa inna ma yashkuru li nafsihi ya gode makansa wa man kafara wanda ya kafirce fa inna Allah ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne kuma Allah abin yabo ne halittun sama da ƙasa suna suna suna yabon Allah ko da kai ba kai ba kuma ko da ma kowa bai yabi ubangiji ba to Allah ya cancanci a yabe shi ko ba karan bane yawwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce can cikin suratul naml wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim can fa inna rabbi ni nan ko fa inna Allah nan ghaniyyun hamid can kuma ghaniyyun karim ba sai ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce wa iz qala luqmanu libnihi lokacin da luqmanu ya ce ma ɗansa wa huwa ya'izuhu ko wa huwa ya'izuhu qalun da abu amr ibn al-ala da imam al-kisai da imam abu ja'far al-madri sun karanta wa huwa wannan baya canza ma'ana an gane ko yawwa wa huwa ya'izuhu yana masa wa'azi ya bunayya la tushrik billah yace ma ɗansa yana masa wa'azi kai dana kakkai shirka da Allah mun gane ko sauran ƙurra wato ƙurra suna da karatu wasu sun karanta ya bunayya wasu sun karanta ya bunayyi idan muka duba imamu hafs an gane ko duka ya karanta ya bunayya ya bunayya ya bunayya a wurare guda uku da wannan kalma ta su ina fata an fahimce ni to nan sannan shi kuma imamul bazzi wanda rawi ne na ibnu kafir ya yi muwafaka da hafs a wuri na uku wajen ya bunayya a kimis salata wa murbil ma'rufi wani halil munkar wasbir alama asabak ina fata an fahimci ni to sannan shi kuma imamu kumbul an gane ko shi kuma ya yi sukuni an gane ko a wuri na uku ya bunai a kimis salata kenan ya ma ya'un sukuni shi kuma ibn kasir a cikin guri na farko ya an ce ibnu kasir kenan da imamul bazzi da imamu kumbul kenan a wuri na farko wanda ke cewa ya bunayya la tushrik billah an gane ko ibnu kasir ya karanta shi da sukuni ya bunay la tushrik billah sannan kuma a wuri na biyu ibnu kasir ya karanta ya bunayyi la tushrik billah an gane ko sauran qurra su kuma sun karanta ya bunayyi a wurare guda uku gaba daya ya bunayyi ya bunayyi duk dai ma'anar ba ta canzawa ba sani ko mun fahimta ba almuhimmu ya ce mai ya bunayyi ya kai dana dan karamin dana tunda tasiri na na ibnu kuma mun faɗa cewa wasu sun ce asalin shi banawun ne kenan bunaywun ne bunay a'a eh bunaywun sai an ka maida wawan ta koma ya wasu kuma sun ce a asalin shi bunay abin ga banayyun ne an gane ko sai da to bunayi kenan da ya'u tasbir da waccan ya'un ta asulul kalma sai sun zama to ya bunayi sabani na malaman lugha ya bunayi ya kai dan karamin dana la tushrik billahi da kai shirka da Allah inda shirka la zulmun azim domin ita shirka laifi ne mai girma sai Allah ce to wasaidal insana mun yi madan adam wasici bi walidayhi da iyayensa nan bai ce musulmai ko kafirai ba sun kace tunda an yi itlaqi tarkul istifsal fi hikayatil hal yunazzalu manzilatal umum fil maqal ko da kafirai ne iyaye walidai ne waɗanda sun ka haife shi an gane ko in an ka ce abu ba dole bane zama wanda ya haife ka ya bani adam la yaftin da kuma shaytan kama akhraja abawaykum annabi arba shi a haife mu kai tsaye ba amma an ce walidai ne tabbas su ne wanda suka haife mutum wa wasala al-insana bi walidayhi mun yi wa mutum wasici an shafe ihsanan wanda yake zuwa wadansu wurare daban-daban ko husnan hamalatku ummuhu wahadan ala wahadin sai iyayen shi guda biyu amma sai aka fara magana kan uwa saboda uwa tana da wani bangare na ƙarin wahala akan uba hamalatku ummuhu wahadan ala wahadin mahaifiyar shi ta dauke shi rauni akan rauni tun daga lokacin ta dauki cikin shi ta sauke shi rauni na take karawa wa fisaluhu fi amaini sannan kuma za ta yaye shi a cikin mi shekara biyu da ɗaukar cikin shi abin nan da ɗaukar cikin shi yaye shi kuma cikin shekara biyu da wannan ne malamai suke cewa kenan ɗan wata shidda ɗan halatta ne muna ganewa me ya dalilin su sun ka ce to an ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kabini shekara biyu to sannan kuma an ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ɗaukar cikin shi da yaye shi wata 30 kenan kaga in ka hidda shekara biyu wata 24 tun duk shekara tana da wata 12 wata daga saura wata shidda kinan dan wata shidda dan halitta to Allah ce ani shkurli wali walidayka ko ba karan bane yawwa ka gode mini wali walidayka kuma ka gode ma iyayenka amma ba yana nufin irin godiyar da zaka yi ma Allah ba ita zaka yi ma iyayenka don haƙƙin ba guda bane ko da an kawo wawo sai Allah ce to ilayyal masir makoma gare ni take ba ga wani ba shi yasa ce ilayyal masiru ce al masiru ilayya don babu inda za a koma yin ba ga Allah ba sai Allah ce to wa in jahadaka idan iyayenka sun ka yaƙe ka ala an tushrika bi kai shirka da ni ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan sa fala tuti'huma kakkai musu da'a bai ce fa aqihuma baka bijire musu sai ce a kakkai musu da'a anan kadi ba cikin tafsiri da sa'adi ya kawo wannan wa sahibuhuma ka abutakance su fi duniya a duniya ma'rufan abokantaka mai kyau kenan ko da kafirai ne ka kyautata musu a ɓangaren Allah ya san su zan sanadiyar mi sanadiyar wato samun ka a duniya wata bi sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya maida al'amarin shi gare ni malamai suka ce shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma ilayya marji'ukum sannan makomako gare ni take ni kadai tunda ya ce ilayya marji'ukum bai ce marji'ukum ilayya ba nan qaddama al-jar ليفيد ال... واتو الاختصاص والحصر فأنبئكم التي تذنباك لباري بما كنتم تعملون game da abin da kun ka kasance wato kuna aikatawa an gane ko yawwa sannan kuma ya ci gaba da madansa wasiya kaga kenan wannan ya nuna mahaifi yana iya madansa wasiya mun gane ko to haka kuma da yana iya baban shi wa'azi dan annabi ibrahim ya baban shi wa'azi amma dole wa'azi sai an sa uslubi da hikima yace ya bunayya ya kai dan karamin dana in taku misqala habatin min khardal kenan nan kana ta zama to mi naqisa dan yace misqala kenan in taku lil fi'latu misqala habatin in aikin da ka aikata zama to gurgurdan habbatin kwaya ce min khardalin na wani icce da ake ce ma koima an gane ko za ka gan shi icce ne mai yin hure to dan dan kwaye shi guda imamu abu ja'far al-madani da imamu nafi al-madani sun karanta in taku misqalu sun yi malamun damma kenan sai ta zamanto kana tamma ba ta bukatar khabar kenan sai zamanto malaman lokaci sai ce ana so a gane kana tamma sai a kaddara hadasa kenan in hadasa misqalu ko kuma waqa'a in waqa'a misqalu habatin min khardal ko kuma a kaddara wujida in wujida misqalu habatin min khardal in an sami gurgudun wato ito kwaya ta iccen kwaima fatakun fi sakhratin wadda ta kasance a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin sammai aw fil ardi ko cikin kasai dan da aljinsiyya ce ba ana nufin kasa guda ba akwai abin da zai boya ga Allah cikin wata kasa babu an gane ko ya ci biha Allah ya ce to Allah zai zo da wannan abin bai ce ya ati ba saboda mi saboda jawabu shartin in taku ya ci biha Allah majzumun wa alamatu jazmihi hasfu harfil illa li'annahu mu'tal al-akhir ya ci biha Allah Allah zai zo da wannan abin da ka aikata inna Allah latifun khabir Allah latifun ne mai tausayina ko kuma latifun Allah ya san kananan abubuwa kamar yadda ya san manya khabir sannan kuma Allah masani na ga dukkan komai sai zaman to kenan ko zaman to ta akidi na yi ban sani ko mun fahimta ba ya bunayya ko ya bunayyi ina fata an fahimce ni akan sabanin wato qira'at an gane ko yawwa ban sani ko mun fahimta ba ko kuma ibn kafir a wannan wurin ya karanta da ya bunai ya yi sukuni ya bunai aqimis salata ya kai karamin dana ka tsaye da sallah wa amur bil ma'rufi kai umurni da abu mai kyau wanha anil munkari ya shafi harfur illa in hani sace inha anil munkar kai hani da abin da yake bai da kyau wato sai da manto dama fi'ili amri يبنى على ما يجزم به مضارعه عن شافي حذف حرف الإلا عن شافي حرف الإلا وانهى عن المنكر كي هني دا أبن دايك بيد كو أما واصبر على ما أصابك كي هقولي game da abin da zai samun ka an gane ko saboda in kana wa'azi to sai ka haɗu da cutarwa don shi wa'azi ya gadi cewa sai ka ce ayi sai ka ce a bari abu kaza yana da kyau abu kaza bai da kyau to in kace a yi kaza sai mutane shedan ya nuna musu a'a kamar kai na ga umurta su ba Allah ne yake umurta su ba in kace a bar kaza sai shedan ya nuna mutane kamar kai na kake hana su ba Allah ne yake hana su ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan kuskure da sannan in kace abu kaza yana da kyau sai wani ta mai dadi wani kuma ba ta mai dadi saboda makiyin shi na yagga abin yana da kyau in kace abu kaza bai da kyau wani sai ta mai dadi saboda makiyin shi yana aikata wannan abin shi wancan ba ta yi mai daɗi saboda abin da yake aikatawa ne kace bai da kyau shi yasa sai mutane sai ta ɗauka kamar su wani lokaci kuma su ɗauke kamar su yin su mun gane ko kai hakuri da abin da zai same ka sai ce inna zalika min azmil umur kenan min al umur al ma'zuma da shi an kace min azmil umur yana daga cikin abubuwa da suke buƙatar ɗaurarren niyya domin wa'azi ba aikin rago bane saba ma abin da mutane suke so wallahi akwai waya gari shi kuma ba yadda za ka yi mutane su soka duk abin da kace yana da kyau duk abin da kace bai da kyau to dole sai ka gyara ma wani da rai sai ka bata ma wani da rai da ka ce abu kaza yana da kyau in dai makiyin shi yana aikata shi sai ce ka kajiya wancan malami ya goyi bayan makiya ne in ka ce abu kaza bai da kyau in yana aikatawa sai ce da shi kake to yoshi zaka tsira wa man alladhi yanju minan nasi saliman wa fil nasi qawlun fil maqali wa qilu inji abul atahiya sha'ir na daular abbasiya sha'ir na zuhuru na gudun duniya an gane ko ya ce to wala tu sa'ir khaddaka linnasi kakka kauda tu sa'ir kakka kauda khaddak asalin khaddu shine kumatu kenan huska ake ni malamai suna cewa huska amma nan bai ce wajhu ba saboda in ka kauda kumcin ka kamar ka kauda huskar ka ne an gane ko to wala tusair khaddaka linnasi wannan ita ce qira'a wato ta eh, abin nan ibn kathir al-makki da ibn abdullah ibn amir ad-dimashqi da asim al-kufi da abu ja'far al-madani da yaqub al-hadrami al-basri wala tusair daga sa'ara yusairu tas'iran da sadun ne ba wancan na sa'ara yusairu em, sa'ara yusairu sai ce mi tas'iran na sanya wato farashi ga kaya as-si'r mm an gane ko ko sa'ara shine cinna wuta wa idhal jahimu su'irat an gane ko yawwa sauran qurra sun karanta wala tusa'ir khaddaka lin-nas wato da imamu nafi' al-madani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne guda uku sun karanta wala tusa'ir khaddaka lin-nas kakka kauda kanka ga mut- wato huskarka ga mutane ko ya zamanto duk ma'anar su daya da tusa'ir da tusa'ir ko ko ya zamanto tusa'ir ya fi karfin ma'ana kakkai kaɗan kakkai mai yawa tun da sa'ara yana yiwa kamar mutum na wanda jiji da kai in ya biyo kamar bai ga mutane bai kawo da huska ta yi tusa'ir kuma ya zamanto ya ɗan karkata ta ne kaɗan to gakkai mai yawa gakkai kaɗan ko kuma duk ma'anar su daya kakka kawo da huskarka ga mutane wato kumce kenan shine tusa'ir haddaka linnas ko kuddukuki in ji waɗansu yadda malamai zuhuri suke cewa kakka kawo da kuddukukin ka kenan kumcenka linnasi ga mutane dan alama ce ta mai mai girman ka yana ganin ba sai ya kalli mutane ba kuma jira cikin mutane su kalle shi da kima wala tamshi fil ardi maraha kakka yi tafiya a bayan ƙasa marahan kana mai takama inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya son dukkan mai takama an gane ko fakhurin mai alfahari ya ce wa ƙasidi fi mashika ka taƙaita a cikin tafiyar ka daga nan an ka samu iqtasa da ilmul iqtisad ilmin tattalin arziki ka taƙaita cikin tafiyar ka wa ghdud min sautika kai ƙasa ƙasa da muryarka inna ankara aswati mafi munin sauti la sautul hamir shine sautin alhamir na an ce alhamir jam'i ne na mi- na alhima wato nan ana nufin sautin jaki shi yasa an ka ce an ka ji sautin jaki kuna kare sai a yi addu'a ko daga neman tsari in kuma an kaji na zakara shi ma sai a yi addu'a ta alkhairi ba sani ko mun fahimta ba dama da jin kukan jaki ka san babu harka karkashin waɗannan ayoyin da muka karanta wajen ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'rufi har zuwa abin nan kana iya dubawa cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 502 zuwa safha ta 503 dan kaga wato ƙarin bayani ba sani ko mun fahimta ba yawwa sai Allah subhanahu wata'ala ce shin alam tarau ku gani ba anna Allah cewa Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da kasai na al-ardu jinsul ardu ake nufi ba kasa guda ba domin Allah ya hore muna ya halicci waɗannan kasai don mu wa asbagha alaikum Allah ya ruho muku ko ya cika muku shine isbaghil wudu ala al makarih ka cika wanke gabanka akan lokacin da kake kyawa musamman lokacin sanyi an gane ko wa asbagha alaikum Allah ya zubo muku ko ya cika muku ni'amahu in an ce ni'amahu jam'i na an-ni'ma an gane ko an cire ta'un kinan ya koma jam'i kamar yadda Imam Hafs wanda rawi ne na آه، عاصم الكوفي ده كما إمام أبو عمرو ابن العلا البصري ده إمام نافع المدني ده إمام أبو جعفر المدني سوزمي المدني يعني نعمه نعم منسا سورا قراء سنكرنتا وأسبغ عليكم نعمة ظاهرا وباطنة الله يا مكو نعمة أنقريكو نعمة تأنتي نعمه جمعيني كنانتي ظاهرة wa batina ni'imomin shi na zahiri da batini domin ni'am jam'i ne ni'ma to jam'i kuma yana iya dukar ta'u ni'matan kuma shi ma ni'ima ne Allah ya cika muku ni'ima zahiratan ta zahiri wadda ake gani wa batinatan da wadda a koyi ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kenan in mun ka ɗauki abin nan ni'amahu kenan nan sai zamanto ni'am maf'ulun bihi ne ha'un kuma damiri ne wa huwa mudafun wa damir ha'un damirun muttasilin mabniyun ala dhammi fi mahalli jarri bil idafa damirin shi na kuma zuwa ga Allah ni'amahu ai ni'amullahi an gane ko saboda ni'imomin Allah daban-daban ne nau'i ne daban-daban kuma suna da yawa an gane ko yawa to idan kun munka ce ni'matan nan babu damirin da yake kuma zuwa ga Allah an gane ko sai da manto masdar ne uri da bihil jinsu jinsin ni'imomi na Allah ake nufi zahiratan wanda suke bayyane wa batina da wanda suke koyi an gane ko yawa sai Allah ce to duk da haka wa minan nasi tare da wannan za a samu cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya a cikin sha'anin Allah bai gaira ilimin ba tare da ilimi ba wala hudan kuma bai tare da shari'a wala kitabin munir kuma ba tare da littafi ba munir asalin munir munwir ne mai haskakawa wato kasra ta gabaci wawo sai an kame da ta yawo an gane ko wa minan nasi man yujadilu fillahi bai gaira ilimin wala hudan wala kitabin munir can cikin suratul hajji ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله ننكم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كما كرم بني يوا قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا تكن بقركم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا تكن سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول تعالوا لتكن مائدة قالوا حسبنا كنا cikin ma'ida ita bambanta da su mun gane ko yawwa tawo Allah subhanahu wata'ala ya ce to idan an kace musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai bal tabi ma wajadna alaihi abana mun na bi abinda mun ka iske ayin mu suna yi ba a ce ka bi abinda iyayenka ka bi dalili in abinda iyayenka suke akan shi akwai dalili akwai hujja sai ka bi shi hujja ingantatta kuma annabi annabi Yusuf ya ce wattaba'tu millata abai ya bi hanyar iyayen shi ai ba matsala bane واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء amma ba wai zaka bi babanka ba kawai don shi na babanka ko ko ka bi dan garin ku don shi na dan garin ku yayin ka haka nan kuma ilimi ya lalace kenan ba hujja zaka bi da dalili ba an gane ko ko ka bi dan kabila ka don shi na dan kabilar ka ko ka bi hori don shi na hori ko ka bi baki don shi na baki a a dai bi hujja da dalili ko ka bi mutum don shi na warin ka shekarun ku guda Allah ya kyauta Allah ce a walau kana shaytanu shin za su bi iyayensu ko da shaytan ya kasance ya du'uhum yana kiran su ila azabi sa'id wa ga hanya ta wuta ko da shirka ce ba wanka yake zaka wuta jahannama kuma ka bita kamar yadda wani sha'irin laraba ce wa hal ana illa min guzayyata ni ba komai bane illa dan kabilar guzayya fa in ghawat ghawaitu in kabilar guzayyata ta halaka ce shi ya halaka wa in tarshudul guzayyatu arshudi in ko guzayyata ta shirin shi ya shiryu kaga shi babu ruwa ne da hujjar da dalili Allah kamar tsari da irin wannan والله تعالى أعلم توصي الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله wanda ya miƙa wayar shi zuwa ga Allah tauhidi kenan wa huwa muhsinun kuma ya kyautata an gane ku yawwa nan yana nufin kenan bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad istamsaka bil urwati al wuthqa hakika yayi ku da igiya mai girma mai karfi kenan alwasiq shine abin da yake mai karfi ana garewa ko to can cikin suratul baqara bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih can kuma cikin suratul nisa'i wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa cikin suratul baqara to man yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam tisama laha wa ila allahi aqibatul umur makoma al'amura ga Allah ne take an gane ko yawa to idan muka duba wa huwa imam hafs wanda yake rawi ne na asim al-kufi afwan idan muka duba wa huwa muhsinun kenan yana mai kyautatawa imam qarun wanda yake rawi ne da nafi' yake sallace sannan kuma da imamu abu amr ibn al'ala da imamu kisa'i da imamu abu ja'far suna karantawa wahwa ko ba haka ba wanda kuma wannan baya canza ma'ana sai Allah ce wa man kafara wanda ya kafirce kishiyar wa man yuslimu da hagu kenan da ba qur'ani yana kawo kishiyoyi fala yahzunka kufru kar kafircin shi ya bakanta maka da rai imamu nafi ya karanta fala yuhzinka daga ahzana yuhzin yanci yuhzinka domin ce ne rubai fala yahzunka kuma daga hazana yahzun sai zama to ma'anar su daya ko kuma a'a ahzanahu ya fi karfin ma'ana saboda kafiran kafircin su mataki mataki to me yasa Allah ce kada kafirin shi makanta maka da rai ilaina marji'uhum ai gare ni za su gare mu ne za su dawo an gane ko nan tasliya ne ke lalla shi ne ake manzo sallallahu alaihi wasallam fa nunabbi'uhum bima amilu sai mu ba su labari abinda sun ka aikata inna allaha alimun bi dhati sudur allah masani na game da abinda ma'abu ma'abuciya kirji kenan zuciya ake nufi an gane ko abinda ta kumsa ita zuciya ke kadiba cin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam as-safha 924 to ayat da za mu tashi akan ta ta gaba aya ce ta ashirin wajen taujihul qira'at afwan ta 30 nake son ce amma sai mun koma ta 29 Allah ce shin alam tara baka gani ba anna Allah yulijul layla fil nahar Allah yana sanya al-layla dare fil nahari a cikin yini wa yulijul nahara fil layli kuma ya sanya yini a cikin dare a lokacin sanyi dare ya fi tsawo an ɗauki awowin yini an bashi a lokacin zafi yini ya fi tsawo an ɗauki lokacin awowin dare an bashi wasu harshen shamsa wal qamar Allah na ya kore rana da wata kullum ya jiri ila ajalin musamman kowanne yana tafiya zuwa ga ajali wanda an kasar ya mishi kayan aka inda za su tsayawa fa idza bariqal basar wa khasafa al qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar duk cikin alqur'ani nan ɗaya aka ce kullum ya jiri ila ajalin musamman duk sauran da ajalin musamman kadiba cikin al-ta'birul qur'ani ya nuna akwai bambanci tsakankanin inda aka kawo li ajalin da ila ajalin an gane ko li ajalin nan an hankalta ma don saboda wannan lokaci sai ya kai ila ajalin kuma an hankalta ma lokacin yana tafiya sai an kai wannan lokaci an gane ko wasu malamai su nuna duka ma'anar su daya wasu kuma su da akwai dan bambanci sai ya ce mi wa anna Allah bima ta'maluna khabir kuma Allah masani da game da abin da kuke aikatawa to zalika bi anna Allah huwa al-haqq zalika wadancan abubuwan su nuna cewa tabbas Allah huwa al-haqq shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil cikin suratul hajj wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna ma yad'una min dunihi abin da suke kira wanda ba Allah ba al-batil qayyaci an gane ko yawwa to idan muka duba imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da imamu abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-hadrami al-basri sun zani al-basriyani da hamza da kisa'i da khalaf al-kufiyun sun karanta wa annama yad'una min dunihi al-batil sauran sun karanta wa annama tad'una min dunihi abinda kuke kira bi usulul khitab kina ce tad'una ku kafirai wa'anda ma ya tsauna kuma a hankalta mummin dai kenan ku hankalta abinda suke kira albatil ƙarya ne wa'anda ma ta tsauna nan kuma mushrikai ake nufi abinda kuke kira wanda ba Allah ba ku mushrikai albatil shine ƙarya wa'anda Allah huwa al-aliyyu kabir Allah shine al-aliyyu madaukaki al-kabir kuma Allah subhanahu wata'ala shine mai girma to mun ji taujihin wannan wato qira'at to idan muka duba aya wadda za mu ɗauka abin nan tana da taujihul kira'at ita ce aya ta 34 sai dai muna iya mu haɗo ta da ayoyin da suka gabata don saboda a haɗe karatu Allah ce alamtar baka gani ba annan fulka ta jiri fil bahari jiragen ruwa suna tafiya don nan aljinsiya ce koko alfurka yana ɗaukar mufari na ɗaukar jami'i tunda ba jirgin ruwa guda wani annan furka cewa jiragen ruwa tajiri fil bahri suna tafiya a cikin kogi bi ni'matillahi da ni'mar Allah bi yasa Allah ya wannan liyuriyakum min ayati don Allah ya nuna muku limomin sa inna inna fi dalika a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi kulli sabbarin shakur ga dukkan mutumin da yake mai hakuri mai gode ma Allah an gane ko ba a son ka zama to mai godiya baka da hakuri ba a son ka zama to mai hakuri baka da godiya in ka hada wannan guda biyu ka huta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba musu amin wa idza ghashiyahum mawjun Allah ce idan taguwar ruwa ko tozo ruwa ghashiyahum tar ruho musu kabulal ka ce kamar inwa ce ko inwoyi kenan da'awu Allah mukhlisina lahu din sai su kira Allah suna tsarkace mishi addini falamma najahum ila albarri idan Allah subhanahu wataala tsiratar da su zuwa ga albarri kasa kenan tudu idahum yushrikuna fa minhum muqtasid za a samu daga cikin su wanda zai takaita an gane ko kiran ya dawo kan gaskiya ko kaga ya takaita ke to me yasa suke sa tsammanin cikin teku haraka ta zo musu a yo ita kasan ba ai Allah na iya kama su saman kasa ko an gane ko tsari afa amin alladhi makaru sayyi'ati an yakhsifa Allah bihim al-ard wa wuta ta kasa tsammanin ga lokacin da kake kusa kake kusa ga kake iya cire ba Allah ga lokacin da baka iya cire ba Allah babu lokacin da kake iya cire ba Allah sai dai a tabi'a kana ganin ruwa sun yi zama kusan haraka gare ka shi yasa sha'ir yace ana la arkabul bahr huwa ma'un wa ana tinun wa tinu fil ma'i zalim ana la arkabul bahr ce ni ba hawan teku huwa tinun ai huwa ma'un shi ruwa ne wa ana tinun ni kuma laka ne ba na fi halitta ta daga sako an kai yace wa tinu fil ma'i zaimun ita ko laka cikin ruwa ne take narkewa take za'ib da zalun da alhamsa Allah ce to wa ma yajhadu bi ayatina ba mai jayiya da ayoyin illa kullu khattarin sai mai yawan khatta daga al-khatr ne ke da yaudara kafurin mai yawan kafirci an gane ko ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku wa khshaw yawman ku ji tsoron wani ne la yajidi walidun an waladihi ranar da walidun mahaifi la yajidi bai iya amfani an waladihi an gane ko daga ɗanshi bai ya amfana ma ɗanshi wani abu wala mauludin shi ma wanda an ka haifa bai kasance ba huwa jazin ya yi wani amfani ana nufin sakamako amma ana nufin amfani an walidihi ga mahaifin shi sai an wani abu na kira tun fi siya kan nafi tufi da umu ɗa bai iya amfanin mahaifin shi da komi baba bai iya amfanin da shi da komi inna wa'ad Allah haqq an gane ko alƙawarin Allah gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud dunya kada rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurran da kumbin lahir garu kada mai rudi shi din ya rudi inna allaha inda hu ilmu sa'a lalle allah tabbas inda hu ilmu sa'ati ilmu sa'a wajen shi kadai ne a akwai ilimin kiyama sanin kiyama yana wajen shi bai ce inna allaha ilmu sa'ati inda hu ba sai taqdimu ma haqqu ta'khir al-khabar kenan tunda shi nan mudaf da shi da mudaf shi sune a matsayin mudaf asalin shi ilmu sa'ati mustaqirrun inda hu to ga wajen Allah ne kadai sanin kiyama yake wa yunazzilul ghaitha ko Allah ne yake saukar da ruwa shine al-ghaith Imam Nafi' al-Madani da Imam Abu Ja'far al-Madani sun zan al-Madani yari da Ibn Amir ad-Dimashqi da kuma Asim al-Kufi sun karanta wa yunazzilul ghaitha Allah ne yake saukar da ruwa sauran sun karanta wa yunzilul ghaitha Allah ne yake saukar da wato wa yunzilu daga anzala yunzilu inzalan yunazzilu daga nazzala yunazzilu tanzilan kuma ga bari yawa to kiran wanda sun karanta yunzilu da ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basriyani da hamza al-kisai da khalaf al-kufiyuna to ko mu ce duk ma'anar su daya ko mu ce yunzilu wanda sun kasafka a lokaci guda aka yi su aka kare yunazzilu kuma waɗanda suke sauka kamar su sauka in an jima kuma su sake sauka ko kuma a'a yunzilu ya zamanto ruwa sun sauka an yi an ƙari yunzilu yau da gobe jibi da gata shi ne ke saukar da su wa ya alamu ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za ta kasi gada rai ba san abin da za ta samu gobe ba wa ma tadri nafsun bi ayi ardin ta mutu rai ba san a wace ƙasa ne za ta mutu ba inna Allah alimun khabir Allah alimun masanina khabirun kuma masani da ya mutu alimun nan shiga ce ta mubalaga khabir kuma shiga ce ta mubalaga sai ya mutu ta'kidi da an gane ko yawwa ko kuma khabirun mai baku labari na an gane ko sai ya mutu masani na mai baku labari kuma dan ya sani ya baku labari ba ta kare ba kina yafin aljaza zai sa kanka kina sai zaman to khabir mai ba da labari alimun kuma masani na kina alimun masani na khabirun ko kace ta'kidi na masani na an gane ko ko alimun ya san zahirin al'amura khabirun ya san abinda a koye ko alimun Allah masani na khabirun mai baku labari na kuma dukkan su kinayatun anil jaza Allah zai saka kamun tunda in ya sani ya baku labari ne ya saura sakamako kina wannan akwai suratarwa a ciki kuma akwai kwatsaitarwa ga masu imani tunda ya sani zai saka kamun su to in ka diba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidat ahli sunnah wal jamaa wal radd ala al-mukhalifin fiha daga safha ta 426 zuwa safha ta 428 ka diba akwai bayani waɗannan ayar waɗansu da ba su fahimta ba sai su ce to ai an ce Allah shi kadai ya san lokacin da a saukar da ruwa amma kuma ga ƴan metiyo masu hasashe sai su ce za a yi ruwa ko ba karan bane kuma an ka ce Allah ɗaya kadai ya san abin da ke cikin mahaifa kuma yanzu lokaci ya zo ana iya da na'ura a duba a gaɓin da ke cikin na'ura kuma garin bane yawwa so yanzu ya ra'ayi da wani sai malamai suke cewa shi inna allaha inda huwa ilmu sa'a allah kaɗai a wajen shi ne akwai ilmu sa'a ilmin kiyama wannan hasul ne haƙiƙi kuma garin bane ya nuna allah ɗaya san wannan lokaci don ya ce saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta to wa yunzilu al in ka ɗauki alwawu wawul istina kina Allah yake saukar da ruwa ba tana nuna ba Allah kadai ne ya san lokacin da za a saukar da ruwa muna ganewa ko cikin ilimin da yamba bayan shi na hasashe suna iya sanin lokacin da za a saukar da ruwa amma hasashe ne su yi ba tabbas bane kinan bai shiga cikin hasar ba tunda indahu ilmu sa'a in ka ce wawul atfi ce to tana nuna kuma Allah yayi hasrkin sanin lokacin da za a saukar da ruwa to kuma ga yan bidiyo suna cewa za a yi ruwa ko ba karin bari yawwa to nan shi kadai ya san za a saukar da ruwa tabbas haka ne su hasashe ne suke yi ce ba prevision sun kaci an gane ko sannan in sun san za a saukar da ruwa ba ilimin su ya kewaye sani da ruwa ba igo nawa zai sauka nawa zai tafi a bayan zai shiga kasa nawa zai zama saman kasa nawa ne za a noma da shi nawa ne dan adam zai sha nawa ne dabba za ta sha nawa ne icce zai sha kusan wannan ba sannan waya alama fil arham Allah ka ne sa abin da ke cikin mahaifa dan ma umumi ta an gari ko kai kai tafsirin shi da Allah ya ba su ilimi Allah da ya fuka dama ya ba su ilimin na'urori ko ba ilimin su ba tabbatacce bane wani lokacin su ce namiji ne zama to mace ce wani lokacin su ce mace ce zama to namiji ne wasu lokacin su ce guda ne zama to biyu wani lokacin su ce biyu ne zama to guda ko su ce biyar ne ya iske hudu sannan kuma in ma sun san shi namiji ne ko mace wannan wani sani ne dan kaɗan wanda Allah ya ba su shekara nawa zai a duniya ruwa lita nawa zai sha abinci nawa zai ci ton nawa zai ci dan wuta ne dan aljanna ne shugaba ne minista ne malami ne jahili ne mahaukaci ne mai hankali ne duk da suka tsamuwa a gani to da haka wanda ba shi ke nuna suna da sani ba ba ta jinaf sun ma za ta kasi ba ba kuma dai ba sai inda abin da za ta samu gobe ba tana yiwa aka ce yana yiwa zan samu kaza kuma ka samu l'homme prépose Dieu dispose الإنسان يخطط والله يدبر وما تزيد نفسه بأي أرض تموت mutum bai san inda zai mutu ba ba kasar da zaka mutu a da muhimmanci ba akan min zaka mutu in ka mutu akan tauhidi da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam akan fita ta bukatar farko ka huta inna Allah alimun khabir Allah shine alim masani khabir kuma bai bada labari ko khabirun bai cikakken sani da muhimmu ka azuwar maka da shubha a yi wasa da hankalinka ayar mun kai taujihi ta cikin suratul luqman ta 30 in zalika bi anna allah huwa al-haq wa annama yad'una min dunihi al-batil da mun kai bayanin ta mun ka ce hafs rawi na asim da yaqub al-hadrami da hamdul kisai da khalaf sun karanta yad'una sura sun karanta tad'una min dunihi al-batil bi ta ta'ul khitab kenan kadiba cikin al-qira'at wa asaruha fi at-tafsiri wal ahkam as-safha ta 8 da saba'in da bakwai insha Allah ta'ala za ka ga bayani a ƙarshen wani to yan uwa saboda lokaci ya yi halin su kuma ya fara tafiya saboda hakuri sai darasi na gaba don Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abin da muka faɗa da mutum da Allah shi ba mu gada wanda mun da kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta subhanahu wa ta'ala bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh